الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحق الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jamaa wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a takwas ga wata na sha'aban hijira shekara 446 wanda ya dace da bakwai ga watan biyu 2025 a darasinmu na ƙarshe sati da ya gabata muna cikin suratun shura mun tsaya aya ta 31 insha Allah yau za mu tashi aya 32 kayan nan akwai tambayoyi na harko yana cewa shin ya halitta mutum a cikin ɗiyan shi ya ware wani ya ce ya ba shi gadon shi in ya so kuma daga baya a raba gado ban da shi bai hana shi ba ya ba shi gadon shi na ran shi ce ga gadon wani wannan gadon wani ne tun da ran shi shi tambaya haka ta zo a masalar yan uwa magana gado iya daga cikin mahimmancin lura da masalar gado abu ne wanda ibada da yawa cikin Kur'ani, haji sallah zakka kun yi aka abin a jumurce amma ka gado allah ya da bayani dalla-dalla na uwa da na uba da na mata da na kane uwa ɗaya daban uba daban shakiki da Allah biya ne da haka abin wanda bai ɗaukan wani abu na ra'ayi a wurin da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa la wasiyata li waris ba wasiya ga wanda mana ga wanda zai gade ka gado ba kana mutuwa ba naka bane yanda baka isa wani gadon ka wani ya shi gado na haka baka ita wani bicin gado na ba da baka haƙƙi a cikin ɗayan biyu baka haƙƙin sa wani wanda bai ciki haka baka haƙƙin ba wani wanda yake ciki hana wani wanda yake ciki baka da haƙƙi kana iya kyauta ga wani ɗa duk da bai dace ba a ba wani ba a ba wani ba amma akwai kyauta mai dalili to ko ita aka yi kowace aka yi kowace mamar dalilin aka yi inda ya ka ba ɗa cikin iya kyauta tun da ranka na bashi ya mallaka ya riƙe ko da na mutu ko da bai daidai ba ba mu haƙƙi amshi wani abu ba mu haƙƙi amshi abin wannan sai dai shi ya ga damar ce gashi kyauta mutum da ran shi na yan kyauta amma wasiya ce baka iya wa wanda yake gadon ka da haka wannan kyauta da ya bashi da ran shi kyauta ce ba gado bane kyauta ce ya bashi in ya mutu gado kuma da ba na masu shi ne kun daga cikin gado iya ciki magana kenan sai baka ita wani gadon wani ne idan ka bashi kyauta su kawai abin da ke daidai bai dace baka yi kyauta ka hana wani wani annabi hana to amma an haka amsakin shin dace ba ta sa a ce a mashi wani abu sai dai shi mai wanda aka abin ya ce gashi na mero amma ya amsa tun da rashi ya bashi ta hannun shi kai uban sai mutu zai zo shiga layi a bashi gado kamar kowa sai magana bai dan kasuwa ne bashi da kaya a wurin shi aka zo aka tambaya kayan sai je ɗauko a wani wuri ya sai dawa mai nema shi suka ta kayan na yi ko mai ina shi da kayan na yi ko? shin wa akwai yadda yake halitta menene ni ina da kanti ina sai da kayan iri kaza mutum ya zo nema a waje na ban na san mai shi ina izuwa ɗauko hanya biyu ce na kan ɗauko in sai da ma wannan wancan ya ka iya bani farashi ya ce wane wannan kayan daga jika kaza abin da ka tsaye sauran naka ne eh na ɗauko a kantinka ko da ban na kanti ko da ban na kanti na je ɗauko ka a wani wuri aka ban farashi dalilanci ne sai yanzu sai da ma mai nema in shiri ba ba lahi ba ne ba wannan kayan na wani batar lahi zuwa na ɗauko na sai da maka ko da ba kana bane ba akwai haƙƙin dillalanci a musulunci kai mana babu babu yaba babu samsara samsara kiranta akwai a musulunci dillalanci sabu da wasu yin abu ka amso wani abu a baka farashi ɗayan biyu ne ibn abbas ke ce ya halitta ka ba dillalanci aiki biyu kana cewa ka sai da wannan kaya nawa zan baka jika kaza ladan ka kaza in ka sai da ina iya cewa na baka farashi daga jika kaza abin da ƙarin naka ne tun ka amince halitta amma ka zo ka ce jika goma ka so shi kuma tara ka siyo wani shi nan ka sharam ka yi ƙayya kenan amma kun kasuwa ce nawa ka saya da jika ka sayar mishi wani ba laifi ba ne lawa sai iya magana raka'a takwas da ake yi bayan sallar asuba bayan rana ta hudu da aka kana da ladan hajji da umara yaya ake yin su ko tambaye ku suna ya zama salatu duwa to da farko dai magana ba haka bace ba a ce baraka takwas abinda yake ruwaye wadda cikin sai ta gibar tare albayan tabbatar da ruwaye abinda yake magana wanda ya sallaci raka wanda ya zamana bayan sallar asuba yana ambatan Allah a wurin da ya sallar asuba bai gusa ba a wurin da ya sallar asuba yana ambatan Allah aka ce ambatan Allah karatun Qur'ani ne tasbihi ne takabi duka abin da Allah da kana yi har rana ta hudo ba ta hudo kadai ba masu kan salatu shuruk ba a sallah daidai hudowar rana na gamu an ga an sa irkin salatu shuruk wannan hudowar rana ne lokacin da aka haramta nafila ba a nafila amma bayan ta hudo akalla sa minti 20 bayan ta hudo kinan wallaha ta shiga shine kinan ka zamana bayan sallar asuba kana ambatan Allah har rana ta hudo ta dago lokacin wallaha shi dama lokacin wallaha kenan in ka tashi kai sallah raka'a bi rakaci za a baka wannan lada na umara da haji da aka bayani ba raka ta kusurci ba to amma daman wallaha ce da shirwa ya ci a tarwa ma ta yi hatta sirri su ba hatta duha ya zamana har salatin nafila ta wallaha kin dama wallaha ce sai bu dama ce wallaha ce dama ake tukun wallaha ya tabbata kai raka biyu hudu an samu hatta kusa annabi sallallahu alaihi wasallam ba layi bane ba akwai ruwa da annabi nake cewa wanda ya salla raka'a hudu farkon rana zan isa mai da sauran wuni sama akwai fadala ta sallah din dai wallaha ce dai ko kai raka'a biyu ko kai hudu ko kai takwas kin dai amma dai ita ce ce dai wallaha tun da ba sai mai magana wajen kiran sallah yakan ji wasu na cewa ba an ce hayya ala sala ko hayya ala falah ce la hawla wala quwwata illa billah ko ko wala hawla quwwata illa billah to nan karin wawucin sai bai canza ma'ana amma zahir abu la ba wa ganin ka sa wawu la hawla wala quwwata illa billah kun ya isa la hawla wala quwwata illa billah wajen hayya ala sala da wajen hayya ala falah wannan shine ina kalma sai ka je aya ta 32
ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام iya daga cikin ayoyi mana alama da za ka san ƙudura ko hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala aljawar aljawari kin aljariya jamar jariya mana ta maganar jirgin ruwa iya daga cikin awoyin Allah za ka ga aljawari fi da bahar jirage manya-manya bato a cikin teku kal'a'ala za ka ga jirgin ruwa ƙato kamar girman dutse don yadda ake magana manya-manyan jiragen ruwa kamar ka hangi wani dutse ƙato mai girman gaske uwa a wancan zamani ma akwai nau'ika daban-daban na jirgin ruwa kuma a yanzu ku ne shaida irin yadda abin yadda ta wuri duk ci gaban da aka yi ruwa dai na ɗaukan duk girman jirgin ruwa ana maganar an kudu wani lokaci jirgin mai ɗaukan kwantina 18,000 wadda wannan kwantina guda kowace lodin telam ne ko ta guda telan guda take dauko shi kwantina guda telan wannan doguwa doguwar mota za ta dauko kwantina guda ta kawo garin daga nani to dubu dubu goma sha takwas kaga da magana girma akwai girman gaske sun ce ana ana mai daukan dubu ishirin to amma dan wannan duk girman wannan kwantina kin duk girman wannan batokin gashin da ya ce kamar dutse ko amma iya tahiya a saman ruwa ya keta daga nan zuwa nan kilo dubunne a cikin ruwa ya kai ni'imar Allah zuwa ga yanki wannan cewa akwai aya wannan yan wa mu gane Allah su madalla biyi ba teku kudin da a sha ruwanta wannan hikimomi halittu da irin wannan abin yan wa har a yau babu hanyar yawo ko raba ni'imar Allah a duniya kamar hanyar teku za ka mun yi abinda muke rayuwa a nan mai kashe mahi yawa sai an kawo daga china ko india ko rasha ko ina ne amma a cikin jirgin ruwa za a ɗauko daga nisan wanta iya a ka bakin gaba a ku ɗauko ku kagarin ta yawan duk wannan girma na shi iya tahiya bai nutsewa magana kenan bai nutsewa wannan akwai wata hikima da Allah ya sa a cikin teku shi mutum zai ce kaza kaza na abu ne a tabbas a koda abu kawulin ya sa akwai wani abu daban wanda ya sa bai nutsewa musan da hikima Allah ce ya sa wannan abun wanda ruwan yake rike wannan jirgin ruwa duk girman shi amma kai ka baraka halu ga tsaya ka baraka halu ga abin zai amma duk girman jirgin ruwan Allah ya tahiyar da shi me yake cewa yan wahe yake ce in ya sha yuskin min riha fa zalina rawaki da ala zahari nan wani abu ne wanda wanda yake nan bin bai gano ne ba yan wa ruwa ko teku tana da wata iska ta musamman ba irin tamu wannan ba akwai iska wadda take tahiyar da jirgin da a yanzu muke da muke da muke da motar jirgin ruwa a yanzu haka akwai jirgin ruwa masu kicin cewa wannan vol da ake vola da su a kakan sa wani tsimma haka baga da mai matsa yau ta sami tsaye da kama a sura daga an sa wani tsimma kato a cikin jirgin ruwa suna yawo da shi wannan wata nau'in iska ce wadda wannan iska ba ta hana mai gabas ya gabas mai yamma yamma kuma za su yi aiki da wannan abin iska ce ta musamman hewa na ruwa santa ba ta hana an zaka iska mu a nan iska igura ta kuma ta yi ful hidda dole kai gabas ko dole kai yamma ko a ita ba haka bace mai gabas zai gabas mai yamma ya yamma mai kudu ya kudu mai arewa arewa ta hanyar da suke ta da wannan volk wannan abu na wanda suke ta hana wannan kowa zai ta yadda yake so wani wannan iska ce wanda sai a cikin ruwa take na ayar Allah bayan cewa rike wannan bato a cikin jirgin ruwa ya tabbatar ma da wata kudura ta Allah subhanahu wataala ga bayin shi na ɗaukan fadala nima shi daga nan zuwa nan da wannan iska da take tahiya da jirgin ruwa Allah ya ce in ya sha askin nari Allah ya so sai ya rike wani iska sai ya rike ta eh sai ya rike wannan iska wadda take tahiyar da jirgin wannan faizalin da rawaki da alazhari shi ya bai zuwa ko ina zai tsaya wuri guda bai zuwa ko ina inda Allah so Allah ya ce inna fi zalika layatin da kullu sabarin shakur cikin wannan lamarin na jirgin ruwa akwai aya ga duk mai haƙuri kuma mai godiya ga neman Allah subhanahu wa ta'ala yan wannan mine ne an ce iska iri uku ce za mu gani zai ya mace biyu ko hecca au bi kuhun bi ma kasabu wa ya fu an kasir au bi kuhun bi ma kasabu wa ya fu an kathir au bi kuhun bi ma kasabu nan imma iska mai tattahe da shi ko Allah ya rike jirgin ba iskal ko ko wata iskal ta zo ta kihon da jirgin ruwan ta kihon da shi ko na iya kana cikin teku ko ne Allah yana wanda ya so ke nuna Allah ne ya tsara ai haka kuna ga inda abu haka ne gurin Allah he kowa ko yake ko kowa tai amma wani gamin wani jirgin ya tahi wani ne ta tsaya haka Allah ya tsara ku rika tahiya an ba ya zo ba Allah ya so ya gurin ko ta ayashi sai ga wani jirgin iska ta kihon da shi duk yadda mai cikin ruwa gaba da kowa naka fama wannan haka Allah tsara cikin nema shi nake nan nan akwai lura da wannan ayoyin Allah da suke cikin teku wata iska ta ta da jirgin wata iska Allah lokacin Allah in so hiyar ki iskan ya tsaya bai za ko ina ko in ya so sai ki hudu jirgin ruwan dalilin ya kama ku da wani lahin duk da Allah wani afuwan kasir Allah yana iya rangwame da yawa daga cikin layukan ku bai kama ku da su mana dan taba ne ku gani anda Allah ke ma bayin shi lalla ce gaba wa ya'lama alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis wannan hikima da Allah ke yi teku wani Allah ya gara mana kihe shi kun ba ku da wajen kama Allah ce wa ya'lama alladhina yujadiluna fi ayatina malami mahis su waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah su san da cewa in Allah ya so ya kama ku ba ku da wurin gudu in Allah so ya kiwo da jirgin wannan ba mai hana kiwo da shi shi da kuna kyale kuke kuke lamarin ku kenan kowa ya san ci aka ta idan mutum shiga jirgin ruwa sanan abin daga ba wata dabara ba wata dabara ta kare da shiga ku ya bada Allah to Allah yakan kiwo da su kuma Allah ya kiwo da sun dan san in Allah ya so ya halakar da wani baka da wajen gudu saka je kai kara ko a kare ka babu Allah ci gaba فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون na'am fama utitum min shay famata'ul hayatid dunya Allah ya ce duk irin abin da za a ba ku kuma me Allah zai ba bawa duk irin dukiya da Allah ya baka duk matsayi da Allah duk abin da Allah ya baka nan duniya kuma menene ta fama utitum min shay ne ce kai ta kaddara kuma menene famata'ul hayatid dunya jin daɗi ne kuma bakin shi wannan rayuwa gajera ta duniya shi shan wake ce ya ɗan adam da inda ba yaudar shi ɗan ba inda iya da hankali da tunani bai kamata ba ya zama to mai rigima ga Allah ɗan kadi ba di da ka ya kawo di da ka ya kawo ya ga mutu wallahi ka sa kai ga gami ya abu rigimin kawai ka sha kanka lahiya kowaye dole ya kamu dole arziki kake talauci kake iko kake babu wata dama ya kamu kai ne wannan kai ne wannan yawon dole wata ran ya kamu me abu rigimin ya abu rigimin mutane dole taki na kurin mutum ya baka shi wanda ne ka ga tunanin ya mutum ya tunanin wani mutum ya hurhura ko mugun tunani ne kaza ne kaza kullum sai ka tana in ne kaza akai kaza na girma iya na kaza girma suka tsuwa na tsuwa na da tare na gida kaza gida bi can can wannan a sashi haya wancan ai wane ne kai daya kai daya duk ka tsare ka tsare ita ina tsiki giwon mutuwa kuma matsala baka san bai shi da ita yau gobe jibi baka baka labari amma kai ka lissafin abin da yake gabanka ya ta baka wahala abin da bai zo ba kuma ka sabon yanzu abin ya zai kuma amma kai ka shace dan adam su da yawa yake cin makan shi bashin bakin ciki bashin bakin ka tana abin da bai zo ba kai ka tana hankalinka ka tana problem kanka ya zai lissafin baɗi ne domin kyans domin fantakat ya zai domin fansank ya zai domin wane ne kurum allah tuɗi ba da inwa diddin karanta un daɗi un wuya ne kuna ka mutu kun bani babu inda ka shiga ɗari biyu ba babu inda ka ɗari biyu haka mai ɗari biyu a ce wani amurka ce turai na an ci gaba lahiya da doktorori ko babu doktor a duniya da ka shiga ɗari biyu ko da kwata gini ko mun kware wa shi ko akwai a ce wani doktorori ne sun kware su ɗari biyu suke su mutu da doktorkin da jahilin ba wanda ka ɗari biyu mu da na babu kun matsala ba ce ba kun hamsin ko cika ta mana a iya gobe ka mutu iya wajibi baka da masaniya haka ne wallahi na adam in yadda wani abubuwan wallahi baka ba kan ga zuciya ka fara fulayi saka rayu tarancin wani saka sahabbai sun rayu sahabi an wani sa'ar da inda za mu rayuwa annabi ta wata guda wallahi ta za a yi mutuwa duniya ta kare kun talauci kashe mutane in za su rayu gari annabi zama abinci baki ya a wata guda gidan shi ba da wata kunya ba ce sai da biyu ne ko nan gidan annabi salama haka yin sahabbai annabi wata ran dare ya dare yunwa ta yunwa ya hutu can ga abubakar ina zuwa wallahi ta hudu ne yinwa na za'a can ɗaya ya zo aka ji batun zai na za'a aka ji gidan wani mai ɗan dama dama a sako na ana gane wani mai hali ne ta mace gidan wani suka je suka sallama ina wani matar ta ce ya huta ya ta yi bayan gari kama da ruwa iya zawa ya ga annabi ta abubakar usman da ya cikinsu mata iya masa mara mara iya da hali ya gano kurin ya je ya ɗauko dabba aka yanka ya je kawo da binu ai kawo aka ruwan sanyi aka sha aka ci aka ƙare annabi ka ce musu da ta su allun ne mazu anan na'im wanda ne mun hoto muna yin wanka zama kuma gida take a take da gobe kita ma'ala muku wanta mulaka wani abu wata rota kawo ta kasar bukari ko musulun wata abu hurar da ya ce garin ya zahi yunwa ta kai mun kawo abu hurar ce ya ce na hoto hanyar masallaci duk da wani izal ba sa bara ba sa bara idan aka tsoron zubara bara sana'a yunwa ta kai mai karo abu huraira amma iya kumiya ya je ce wani ba ni kaza ya ce yana tare hanyar masallaci abubakar zuciya don ya gano ko ya gano da hali na ya kawo na abu ta abubakar kana ta da aya kaza na sabka ya mai bayani bayani shi zuke gane abubakar bai gane koyi ba abubakar wuce ba magana abu abu hurata yunwa cikin shi umar ya zo ni abu umar kaza kaza kaza ibn tahir din zai gano akwai matsala ko bai gane komai bai wuce manzo Allah ya zo isko shi da manzo da isko ne ya kalle ni annabi ya dariya sai ba wace zo mu ta gida ce zo mu ta gida ba zo mu ta gida ita suka zo gida annabi ya sallama akwai wani aka ce a hede yan madara da makwabta suka kawo ita ma ba ba abincin shi ma sai akwai madara da aka yar kaɗan daga wani makwabta aka musu inda laraba suke da al'ada a baka dabba a baka nunan dabba akwai wani madara amma yar kaɗan ce ya ce kawo ta manzo Allah sai ce a ba huraira kirawa bakanka ahlu sufa shi abu huraira ce daga wani madara shi wanda shi shi ba kuma annabi ya ce kira sauran su sun gaje 70 sun gaje 70 a masallaci ala sufa ya ce ni zai dole na je na kira su ne amma da rai na bai sauya ni ma abu mai shi ne mai gata mata maka dan ya ce annabi ta kira su ya ce jin na kira ta alamar madara ce a dan kungu ya ce annabi hana shi abu hurara ya ba wannan sha ya ba wannan sha abun ya kasa kariya aya ce mujiza ce san wa Allah kurin Allah iya iya makurin barin su haka nan jarabawa ce kuma suka ji suka jimre abun dan karami duka wani sabon kowa da shi abu da ce yace annabi kallon ne dariya abu da to kai wa sauran kai da ni annabi ce sauran kai da ni abu da sauran mu biyu kowa sha sauran mu biyu sallallahu yace to kai sha abu da yace na sha na sha nace ta isa ta kara abu kara kara yace ya dan ya dan asha kade kara yace na sha na sha na sha yace abu kara kara abu da yace ta ce ta rasul babu wuri babu wuri annabi ya amsa annabi ya shakar kuma duka sai ta kare gaba daya nan wani mai almuhim sun yi rayuwa ta talauci amma da izza ta zuciya da dangana zuciya bai zama matsala a wajensu amma kenan muna kan mutum da ya samu a cikin nan da kwana uku bai ci abinci ba da wahala ko a samu da kwana uku bai ci abinci ba a nan gara da wahala amma gaji bala'in jaje bala'in jaje duniya wani kan mafi Allah bala'in jaje kaji a wajenmu to su haka suka rayu kun bai ce ba su komi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aiki sojina museum abu abu bela take cewa mu wajen wajen 300 da dan cikurwa ta dabino guda museum za ta ta aka ta yi ya ce wallahi a wuni guda mutum guda dabino guda ba ka sha ruwa kaɗan motsa dabino guda kaɗan motsa ruwa ka sha ka sha kaɗan gama da ruwa da dabino guda ba kuɗin biya salar bi zo ba ku tare da gima ku ce ku da ku zanga zanga ko ku yi mulki haka ne ba yanzu za su yi mulki ba kai zaka soja kana kana soja salar kai ma ka fara kai zaka soja salar ai da kai da kai zakari to su sojina ne na hakika dan Allah suke ba wani ba suke ba aiki ba ruwansu da wani matsala ko daya haka suka ta yi abubuwa da Allah ya gaba wani hikimar Allah Allah ya musu wata baiwa ce muna tafiya bakin marbare da wajen zamu ce maliya kurin ne ga wata dabba katuwa tsawo to yanzu ga ta dabba a mace amma ya za a yi ta kayi yunwa gare mu yunwa ta ashe mu muna cikin mabukata ko mun tsaye mu ci su ko dama dabba ruwa dama halarci ya ce a nan suka yi sansani ya ce yadda muka yi wata guda ci nama ci dabi na gare tabi na ga nama kwana nama kwana ke ci ya ce maka bulbul maka bulbul ce maka ƙoshi ya ce da muka kare za mu tashi ya ce da ƙarshen haƙarƙarin dabban in suka aji da raƙumi kashi ƙasa ka wuce da raƙumi ka wuce ƙasan da ƙashi gudan haƙarƙarin dabban ƙashi gudan haƙarƙarin dabban ya ce su wuce ka wuce da raƙumi kana sama raƙumi ka wuce ƙato dabban ce an wani mai almuhimmi da kuma gane sahabbai sun yi rayuwa ba ta wadata ba amma aka wadata zuci akwai dangana manzan sallo yake cewa yake cewa man ba da wanda ya waye gari aminan fisirbihi da hukuta yau mihi kalma mai aka da malakatun ya zafi ma na da ruwa na muka cewa duk wanda waye gari jikin ga lahiya ka gari lahiya ka mallaki abincin wuni ce kamar ka mallaki duniya gaba ɗayanta ne su haka suke ba musu matsala a rayuwarsu haka musa kan dangana da haƙuri ba ka ɗauki bara kamar sana a kurin da zama kurin bara a kurin ko yan maula kurin mutum shi zai kurin ya bara kurin kamar da maula Allah ke ma gace wata cutai ya gwada ma hannun shi ko kawai shi kaza kurin shi kenan ya samu abin bara kamar neman tafuwan ke na bara ha ma ce wa abincin sarka ne wace wasu albarka ka albarka ina albarka sarka ina albarka a bara wani wani al'adar wani kayan bara wasu ne kayan albarka wasu albarka kayan bara ne babu ta albarka a bara kullum matsala ce inda matsala ya ma matsala lahi ne ma annabi ta haram kake ci haka manzo Allah annabi ce duk mai roƙo na tarawa annabi ta iya cin girwashi na cikin zubar cikin shi haka annabi ce duk mai roƙon kuɗi mai roƙo saboda ya tara ko ba da bukata tsanin bukata ba annabi ta iya cin girwashi ne haka masa kan dangana haka yan uwan rayuwa ka ta dame mu duk abin da aka baka daɗi ko wuya ya ƙare haka nan kaka ba kanka fada kurin Allah taimake mu yace duk abin da aka baku dai fa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya duk abin da aka baku ma mene dan jin daɗi ne gwalgwalar rayuwa ta duniya wa ma inda la khairun wa abqa ta Allah ka cewa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa mutane suna zaba fita rayuwar duniya alhali lahira khairun duk abin da aka baka na duniya bai kan lahira ba kuma wa abuka kin lahira tahi in ma menene kuma wa abuka kuma abu ne wanzaji na duniya in menene zai kare sai ka ta dan adam mai hankali ita kaddara lahira gidan bakin ƙarye ne duniya gidan zinari da lulu da wanda zai kare da mai don haɓar wani za ka nemi gidan ƙarfi bai ƙarfi don abada ko ya ƙaddara wani nuna ce ta komi balle kuma lahira ta yi wannan khairun wa abuka kenan lahira wa ma inda la khairun abin da ke wajen Allah da ya tanadi shi mai alkhairi kuma wa abuka shi ya wanzuwa amma ba ga kowa ba lillazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalu kaji masu imani ne lahira ta yi musu abin da ke wajen Allah ya yi musu abin da yake wajen Allah ga masu imani kuma suna dogara ga ubangijinsu dogara ga Allah ba dogara ga wani ba yan wayo a hankali a hankali za ka tunanin mutane ya koma irin na turai kurin arzikinmu gwamnati talauci gwamnati haka ne ba in Allah zai ka arziki yau kasa in je gaba ta za a kawo wannan cani yau arziki ya zo ba mai gode ma Allah ta za cani kuma ka wani ba in talauci ne cani to kai ba waye waye duniya ta ce haka ne wala mutane a hankali mun koma kamar wasu ba wani arziki na Allah ne wallahi din da ake so in Allah bai so ba mai arziki ba kullum a rabin miliyan miliyan baka da baka samu ba kullum a rabin miliyan miliyan za a samu kawai ka sama wala baka ciki baka samu mai da zuka tamu zuwa ga wani mai kashi da wutsari shi ma bukata shi ma ta kan shi amma kun dogara da shi arzikin shi talauci shi za a dora ma haka bane ba a wajen Allah ake dogara shi in ya ga dama ya kare kwarai in ya ga dama ya hudda na banza da abin da hannun Allah shi zai sa ya hudda ta haka zukatan musu dogara ga Allah ya kama dogara ga kowaye ya ce waɗanda sun yi imani kuma sun dogara ga ubangijinsu amma ha
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش daga cikin halin waɗannan masu imani aka ce suna dogara ga ubangiji kuma daga cikin halinsu suna nisantal na an ce alkaba'ir kaba'ir ism wal fawahish suna nisantar kabira da alfasha na wannan kalmomi sukan iya idan suka rabu su gamu ma suka haɗa suka bambami bambancin kabira da magana alfasha an ce kabira duk abin da allah ya magana kan tsinuwa ko la'anta alfasha abin da yake da haddi kan shi misali irin zina irin shan giya irin kisa irin da allah bata maganin zina dala za mu ta yake yake ta alfasha haka irin aron wata uwaye kiran dai alfasha duka laubuka ne amma mataki mataki ne dole cewa an ce alfasha lahi ne wanda duk dabi'a al'adab duk dabi'a mutum ya kyama shi kan ba wanda bai kyamar zina kowa iya santa ta mutumin banza ne amma ya san mugun ake ne yau ko mazinaci ne duk sakatin shi ya zina kullum sau nawa na ce wani kan su ai da biyarka ce su zai bata rai ya kasa ya ya ce a da uwa kawa haba ki ma bige kamar kasa ba to shi wallahi wannan zai nema uwar shi ce uwar wani ce uban ya wani ce kaman wani ce ya wani ce ka zaka nema ka kuma sawa ta ko kiran kowa ya san zina tana da aibu da addini sun tana da aibu an san abu ce abin kyama ne ke cikin alfasha da kabira ko ne laifi ne to su masu imani ba sa kowanne ke kuran ba sa manyan zanuban ba sa kwanci alfasha ke duka ba sa yi gaba daya wai da ma ga dubu ya gafiro ne idan aka husata su aka bisa laifi suna masu yahiya suna yayewa suna kau da kai shi ma na kenan wajen ma ga dubu ya gafiro in aka husata su aka masa laifi suna yahiya Allah ce
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون na'am walladin stajabu da rabbi wa qamu salata wa amru shura bainahum daga cikin halin su yace mutanen kwarai istajabu da rabbi sun amsa kiran ubangiji kiran masu bin dokokin ubangiji ne kuma suna kula kwarai yace wa qamu salata suna tsaye da sallah Allah musu wannan yabo daga cikin haka a mutukurin sallah a cikin ayyuka sallah aka ambata me dan muhimmancinta ka bayi haka ne bai tabbatar a cikin ibada gaba ɗaya duk abin da bawa zai na ibada kayi zakka kayi jihaji kayi jihadi kawai kawai kawai Allah gobe kiyama ranar hisabi duk aikin da kai ba dokowa sai an ka sallah an aji sai an binciki sallah in kana da muwayan kana ta yi ta ta kware ce ta kuma a ce a dauko sauran dosokin ka don muhimmancin sallah babu wata ibada da take muhimmanci a wajen kamar sallah da haka idan mutum sallah bige-bige ka gade daga an diba babu abin kirki ka ko baka so ya kaje idan daga ba mai za a yi tunda ka sauran aiki amma dai kaje da baka so haka sallah ita ce muhimmanci cikin ibada amaliyin aikaci ita sun tsaye da sallah kuma wa amru mushura bainahum kuma lamarin su suna shawara da abun suna shawara muhimmancin zaman al'umma zaman tahiya a zamana a yi shawara me zai kai kawo kowa ka ɗin aka ce an shawara zai yi duk iliminka ko da kai malam ne akwai abin da wani jahili ne bin ilimin amma zai gano kai ba gano ba haɗuwar jama'a alheri ne za a zo a shawara kai kan za gano kamar shawara amma wani ya kawo tashi ka tashi taka kyau wannan haka shawara abu ne misali akwai duniya akwai da annabi hankali sanatar ma an ilimi da hankali annabi amma mu za zai ba da shawara kaza kaza su ce a habas ya rasu gaskiya haka kamata a yi kuma ya bata su sun misali an zo badar an tankar kafurai ana ya za a yi sun zuciya rasu lallai wannan tsaya da muka ana wayi ne daga allah ya ce mu tsaya a nan ko kuwa ra'ayi na fahimta ce ce ba wahayi ba ne ba ce in kuwa ba wahayi ba ne ni ina ga mu shiga gaba mu sa ruwan a bayanmu mu shiga tsakaninsu da ruwa sun zo ba ruwa ya yi na wani mutum kwarai kuwa aka shawarar shi kuma ta ta da fa'ida sun zo a gaje haf haf haf jirgi akwai ruwa na badar babu jisai da kanan kai su babu ruwan iya baya kidan ta shawara kwarai tana muhimmanci a cikin addini sai Allah ke wannan wannan umarni wa shawrun fil amal umarni Allah ba mun dace kamar shawara to idan annabi manzo Allah kashi iya shawara na duk ilimin ka dan ka ce kai ba kai ka wuce kai shawara duk ilimin kana bukatar shawara ko me za ka iya bukatar shawara kuma shawara ba ta dole har da kinawa iyawa naka ne dan da ka sha an ga wanne ne a cikin yi babu cewa impose dole kuma ana kuma dole mai kamar shawara amma aka shawara za a kawo ra'ayi za a gano eh kaza shi yayi kuma dogara ga Allah kuma yace kenan wa amrun shura bainan kuma al'amarin su suna shawara tsakanin su wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga cikin abin da Allah ya ba su daidai gulgudu suna badawa kaga Allah bai ce gaba da gaba da ka zauna ba a'a ta wa mimma rizqanahu daga ciki kaga zama to mai rowa daidai ruwa daidai tsaki yake ciya daidai abin Allah baka daidai abin da ka ibada ba amma da ka zama to mai rowa suna bada wani abu daga cikin abin da Allah ba su da kuma Allah ya ce والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون wallazina idza asabahum bakai hum yantasirun su ne wanda idan aka yi musu takaka suna ramawa tunan za ka ce can baya an ce suna yahiwa ko nan kuma an ce an ce akwai bambanci takakka duk haƙurinka akwai wani bai buƙatar wulaƙanci ko cin mutunci kenan musulmi bai ɗaukar reni magana kenan bai ɗaukar wulaƙanci idan mutum ɗan wulaƙanta ya wulaƙanta ka ne kaka yadda gana kaka yadda ya wulaƙanta ka eh wula akwai mai nin kun wulaƙanci ko zai ne akwai maka akwai mai kuskure zai maka bai sani ma cin kuskure ma kaza amma da gangan soke kun wulaƙanta da kai Allah ta humiyan suna suna ran mugayya humiyan tasirun Allah ta suna ramawa yana musulmi da kun kaskanci magana ya yi akwai kuskure ni ma ba dangama ne amma na na cuce ka na mazalimci amma tsotsayi ne ba dangama ne ba ku kurum halin ibiya ta ce amma mutum dama da gangan so ji kun ya karya ku karya ku mu kaskantar da ku to kakko da eh Allah ya yabe su wanda zai za a sabahum lagaw hum yantasirun dan suka samu takakka zalimci suna ramawa to akan samu lokaci aka ce ko da mutane zai gaba daɗin da san kuma ka yadda ba to ya za a yi zama za a ta yaƙi kuma akwai kuma an yi gyara kuma akwai gyara akwai gyara ana gyara amma ya san ba dama ha ya abin da ke so ba haka bane bai wa to ya riga yayi zama za a zama ta yaƙi a abada to Allah ya ce wata za su sai a ta sai a ta سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وجزاء سيئة سيئة مثلها ألا تساكمكم ممونا مركو أميد إر ممونا أمتى مثلها kiran ba a san huce gona da iri uwa akwai cewa kaza ya yi amma an kai kaza ba kai lahi ba kai ko da mara kyan zagi shi mara ko ya tura ma zagi Allah shara ba ta da baka rama kuma sai kamar ka saki babanka haka ba amintakan saki ba abinda ake cewa kabira zagin uwaye annabi da ce kabira yayi kabira ka zagi uban wani zagi naka wannan ma'ana tun ni na fara zagin shi rama kamar na zagi babana ne matakin sai musulmi cikin sai musulmi dan ake cewa almustabbani ma qala hatta yatal muzalum ce fa'al badi ta fa'al badi annabi ce masu zagi guda biyu annabi ce ma qala fa'al badi masu zagi guda biyu yace abin da abu suka faɗa laihi iyakan wanda ya fara sai wanda he wanda ya rama in ya hauce kuna da iri shine laihi ke me za ka kira kabila zagi kaza kaza uwayenka ai ana maganar wanda ya fara zagi he wancan yi mai do wancan bai zagi uwanshi ba kai ka zama uwanka zagi shi rama wace magana kenan ganin na abin da kuma tare sa gama su ce adi ɗaya ne ba haka ba ɗaya ba ne ba nasan hadisi ne ba rabar ne ba hira bace ba za kuma su ba fasar ci a kada karama kama kasa ki ubanka uban shi zaka shi ta kawo zakinka haka ne tsarin eh ba kai lahi ba ko bugu ko kutuwa karama ba kai lahi ba eh ba kai lahi ba kai lahi ba amma Allah ya ce fa man afa wa salakaji Allah ya ce wanda ya yi aka yi sulhu fasir Allah wannan kuma Allah zai ba da kaji ko kenan nan ne ba a zargin mai ramuwa in ya hakuri shi yahi amma ya rama baka zargin shi magana kenan ɗan wani mutane iri iri ne a kowanne bai iya malaka kan shi za a mai kai tsaye ya rama kaka zarge shi amma inda zai iya hakuri shi hakurin shi shi magana kenan amma dan ya rama bai lahi ba lahi ba a rubuta mai lahi dan shi ya rama ko kutuwo ko menene ya rama kutuwo amma mutum da ya rama shi ne bai lahi ba wajen Allah Allah ya ce faman afa wa asala wanda ya rango mai an cuce shi an mai zalimcin aka yi sulhu bayan an mushi fa ajuru ala Allah shi ma iya da lada a wajen Allah na hakuri da da yayi kaji kaji kina sai yayi ke tayi ko yayi ita amma an baka yi baka karama baka baka amma yayi ita tayi Allah ta baka lada na yahewa da kai aka zulu fa'ula'ika ma alaimin sabil wa'innan wanda aka zalimta suka mai da mummuna da mummuna innahu la yuhibbu zalimin a ina wula a shi haka nan a ina wula za Allah bai sa zalme ba kenan fa man afa wa asala wanda ya rango mai aka yi sulu fa ajru Allah la rashi a wajen Allah ke inna wula hibbu zalim Allah bai sa zalimi Allah Allah ta wani manin tasara ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل to suwaye su إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم kaji Allah ce wala man intasara ba'da zulmihi duk wanda ramuwa ce yayi bayan an zalunce shi ya rama fa ulaika ma alayhi min sabil irin wanda ramuwa ce ta zalunci babu hanyar zargar shi Allah ce babu lahi akan shi kun ba mai zargar shi tunda shi ramuwa ce su wa ake zarga ki dama dama su kansu yace innamas sabilu alal ladzi yazlimuna an-nas fa bigun fil adwa bigal haqq wa inda ake zarga wanda shine zai takakkal wanda zai zalunci masu zaluntar mutane suna huce gona da iri zalunci babu haƙi su ne abin zargi amma ba wanda ya rama ba kina wanda ya fara wanda ya yi amma wanda ya medo ba mai zargar shi Allah ce ula'ika lahum azabun alim su kuma azzalumai masu cutar mutane wannan su ne suke tabbacin azaba mai tsanani gobe kiyama wala man sabara wa gafara ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور kaji da duka da kullum magana yayi ta yi zargi ne babu amma abin da yayi a yayi Allah ya ce wala man sabara wa gafara wanda yayi hakuri an tuce shi an zalunce shi zagin ne bugun ne wani abu ne ya kai jimri ba karama ba duka ma ka yayi eh abu ne da abu ne mai wahala amma ka yi haƙuri kuma ka yahi kan ba taɓa yi ba Allah ce inna zalika la min azimul umur yin haka yana cin alamuri mai girman gaske gidan ƙwari abu ne mai daraja a wajen Allah amma ka zalimce kan ka yi haƙuri kuma ka yahi ba zan rama gaba kada akwai mana ya haƙuri yanzu amma rinki ne ya ya sa a ta gaman ko taran iya jiran ka akwai mutane wannan kai kamar ya yayi kamar ya yayi haƙuri bai rama ba kai mishi wata haka wallahi akwai masu mugu iya na azuce shi duk ta gama ku ka hodi kuma iya nan wani abun yana to a shi wani ake yabo a kayayi kuma kayaran kayayi kuma karama ba kuma kayayi yin haka Allah ya sani wannan shi haka yayi to amma wanda ya riga yi zuciya ta dauke shi ya rama ba zarga ya ta lahi bai lahi ba amma abin da yayi ya hakuri yayi shi Allah ce eh wa man yudillah ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل na'am waman yudilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di duk wanda Allah ya riga ya hukunta mishi bata bai da raban shari'a to ba wani duk kare wa'azinka da nasiyarka ba mu iya shirya shi ba Allah kinan shari'a wata baiwa ce ta Allah kwar kin ganga akan shari'a kama Allah godiya wani di abin za a mai na wa'azi kallon kama ke baka hankali kai imanin ma kallon kama ke manuwa waje kallon kama baka hankali wallahi shirya wani ace wata kyauta ce baiwa ce Allah ya ma bawa wanda Allah ya riga ya gama bai da rabon shirya to fa malamin wali min ba ba shi da wani wali wani masoyi dan zai kashi hanyar shirya ba Allah- ba Allah Allah ya bar shi Allah ya ce wa taraz zalimin lamma ra'u al'azab na yi baka halin mutane kenan kiyama zaka ga azzalimai mutanen banza in ma fasikan ne in ma faje in ma mushrikan ne dai Allah ce zaka ga azzalimai lamma ra'ul azab lokacin suka ga azaba ga dangaren gobe kiyama ta tabbata ana da shakka ce ake kaza kaza to kiyama ta tashi ga azaba ga dangaren ta tunkare shi ta tunkare su za ka ga yaƙulu suna cewa hal ila maraddin min sabi za su rinka nema allah akwai dama a maidam rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala khasaw fiha wa la tukallimun haka za su ce ba za su yi guri ya allah eh yanzu mun ga haza mun ga kat za mu suke nema allah akhrijna minha allah zai muna roƙonka a hudda mu daga wannan azaba fa in udna kina an mun koma duniya muka sake taka lahi muka sake taka dokarka fa inna zalimun yanzu mun sami lahi kin da bisi ba yanzu kenan sun sun ga yanzu wani sun gane kadan kadan ne za su rika nema wai a maido su za su gyara yanzu in muka koma in mu gyara ba mun sami zalunci Allah zai ce da ka sa'u fiya Allah zai masa kora da ka sa kora ta wulakanci kamar kora kare ce da ka sa da ka sa Allah zai kora kare Allah zai masa kora ta wulakanci ku koma ku tafi ba magana komawa an kare ta ki gyara ba ba magana gyara kurin hisabi kiyama kurin sakamako ne resulta ce an kare ga zaman kare ga zaman gaba da an kare an zo din resulta kace kai baka dama an kare shi annabi ke misali yace inna allaha yace inna duniya hulwatun hajira wannan la mustakhlifakum fiha fa yanzu kayfa ta'malun annabi ke sifar duniya kamar wani gidan jarabawa ne kafu dakin jarabawa annabi ce duniya wata abu ce da dada kyakkyawa ya ce allah ka ku ajiye ku a cikinta iya kallon kowa ne zai yadda kasa an sa ɗalibai ɗakin jarrabawa an ba su awa ɗaya awa biyu awa uku me yake bayan awa uku awa biyu aka ba su haka za a zo a karɓi takardun su da suka rubuta ko na yakiri suka yi na jar abin suka rubuta wannan yanzu kowa zai ta gidansu me saura resulta ko sakamako to ita ma duniya na wuce haka ce an kawo ku an ajiye ku a cikinta ana kowa ana diban me zai aikata yadda idan ka san mala'ikar mutuwa iya sabkowa iya ɗaukar ranka takardunka an gama mala'ikar zai gama takardunka gaba ɗaya akwai mala'ikar aka tasa musabul wanda shi ne da abin da ka yi mala'ikar da gare ka ma ko mala'ika na musamman da kowa yake da shi gobe kiyama zai zo ya ce haza maladayya a ti ya zuhuri kiyama da takardunka kumfule a cike ya ce allah ga abin da yake wajena na takardun bawanka wani ya aji takardu shi ya ƙare kenan duniya ma aka ce ana nan ana rubutawa kowa abin da ya ne kana mutuwa an ƙare an gama takardu sakamako kiyama haka take Allah shi da mu ya ce kenan wannan in suka ga azaba gadan-gadan ya ƙulun hal ila maraddin min sabir Allah akwai dama komawa tabbasa babu dama Allah ce
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم na'am Allah ya ce wa tarahum yu'raduna alayya khashi'in min adh-dhul Allah ya labarin halin mutanen banza yace zaka gansu yu'raduna alayya khashi'in min adh-dhul ana gabatar da su ana bujuro musu ma'ana azaba gobe kiyama hashim suna cikin hashim da zuri suna cikin kaskantar da kai na kaskanci kaskanci na kumya da wulakanta suna cikin kaskanci na wulakanta shi wurin kiyama ba su kima babu daraja yanzu runu min tarfin hafi min tarfin hafi suna kallon azaba ko wuta suna mata sata kallo ma na kasan mutum ya ga bala'i bai san kallon shi bai san kallon daga dangadan sai ka nemi tsere ko abuwa ka suna ma bala- kallon suna ma azaba kallon kallon gehi kamar daga gehi ido kamar da sata kallo dan ba sa san kallon ta eh sai mun guje mata yace wa qala alladhina amanu innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ta tabbata ba ta tabbata a yau lalle masu yawan za su ce lalle taɓaɓɓu waye taɓaɓɓe allazi na khasiru an fusan mu'adin wa mulkiyama taɓaɓɓe wanda ya asara da shi da iyalan shi suka yi asara ta wunin kiyama kiyan babu taɓaɓɓe irin wanda ya wuni inda sa lahira ko tabbas duk wata asara ta duniya ba ta kai ba asara a tashi kiyama ta tashi kai a wuta iyalanka a wuta ba abin da yana wulaƙanci da asara ala inna zalimin fi azabin muqim bayan kalma ta ji hankali ta sura da daga an ji hankali Allah ka tabbatarwa inna zalimin fi azabin muqim azalimai mutanen banza suna cikin azaba dawwamamma wanda ba ta yankewa wa ma kana lahum min awliya وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل wa ma kana lahum min awliya yansuruna min dunillah su kuna azalima ba su da wani masoyi na kusa ko na nesa wani mai san su wanda zai zo ya ba ya kawo musu agaji ya kawo musu doki daga halin da suka shiga na'unin kaskancin kiyama babu wani Allah wanda zai zo ya kawo musu agaji kuma ga su cikin bala'i cikin azaba kuma babu agaji babu bayani ba taimako ta haka Allah ce wa man yudilu Allah fama da musabil duk wanda Allah ya rike batar da shi to babu wata hanya kai zaka samu ka sa shari'a shari'a na Allah take Allah shirya da mu Allah kai mutun gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته